الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أهل الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يومنا رانا الخميس شاءكو قوة جمال الآخرة jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya dace da hudu ga watan sha biyu shekara 2025 miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam a sake haduwa domin ci gaba da karatuttukan da muke gabatarwa a kowane sati a wannan majalisi mai albarka to za mu fara da fiƙihu a cikin littafin al-muqaddimatul izziya lil jama'atul azhariya ta aliyul maliki abul hassan rahimahullahu ta'ala wanda wannan shine darasi na 31 cikin jeran karatuttuka da suke gudana a wannan littafi mai albarka kuma mun kwana a shafi na 68 wanda an shiga bayanai akan matsaloli da suka shafi sallah an yi bayani akan salloli waɗanda suke farillai as-salatul mafruḍah salloli guda biyar tare da bayani akan lokacin kowace daga cikinsu an yi bayani cewa kowace sallah daga ciki tana da lokuta guda biyu akwai lokaci na farko wanda ya kira shi da al-ikhtiyariyu ko al-mukhtaru akwai lokaci na biyu shine alwakatu daruriyu lokaci na larura saboda shari'a ta yi wa wasu mutane sakamakon wata lalura da ta shafe su sai ta yi musu rangwani aka yafe musu a wasu salloli aka ce ba sai sun yi ba kuma rashin yin ba laifi ba ne sauraka za a ci gaba da bayani a shafi na 69 yake cewa tambihun ala ce ga wata faɗakarwa e ai haza tambihun wannan wata faɗakarwa ce yana son ya yi bayanin wata matsala a ƙarƙashin abin da ya gabata domin ba manta ba an yi bayani kan cewa shi alwakatu daruriyu a an faɗi dalilin da yasa aka kira shi da lokaci na lalura cewa uzuri ne shari'a ta yi wa wasu keɓantattun mutane ba duka ba na aka ɗauke musu sallah a wannan lokaci ko kuma in sun yi sallah a wannan lokaci shari'a ta ce ba su yi laifi ba saɓanin wanda baya cikinsu shi lokacinsa lokaci ne wanda yake zaɓaɓɓe alwakatul muhtaru ko dai ya yi a farkonsa ko a tsakiyarsa ko a ƙarshensa to shi ne ce man akhara salata ilal waƙatin daruriyi min ghairi uzurin athima malai ce man akhara salata wanda ya jinkirta sallah cikin sallolin nan da aka ambata a baya sallan azhar la'asar magharib isha asuba to sai ya jinkirta yin sallah din wato har lokaci muhtari ya fita ya kai ta ilal waƙati daruriyi zuwa lokaci na lalura wato muktari ya ƙare bai yi sallah ɗin ba har gashi kuma lokaci na daruri ya shigo kuma min gairi uzurin ba wai yana da wani uzuri ba eh uzurin ana ana nufin uzurun shar'iyyun uzuri na shari'a to asima malam ya ce ko da ya yi sallah ɗin to ya yi zunubi na za a rubuta masa zunubi eh wajibi ne ya yi sallar a wannan lokaci amma ya yi saɓo me yasa saboda ya jinkirta sallah da gangan ba tare da wani uzuri na shari'a ba har muktari ya zo ya ƙare da ruri ya shiga gwargwadon da yadda aka yi bayani a baya e, kuma idan ya yi sallah ɗin a da'i ya yi ba ranko ba ne kamar yadda muka faɗa a baya da shi lokaci muktari da shi da ruri kowannensu in aka yi sallah a da'i aka yi illa dai wanda shari'a ta zaɓa ma marar uzuri to shine na farkon shine muktari to idan zikirta sallah din zuwa daruri to shine mala ya ce in baya da wani uzuri da shari'a asima ya yi zunubi to wal uzuru me ake nufi da uzuri to uzuri kusan su malikawa sun ambaci kamar abubuwa guda takwas wasu suna karawa da na tara eh duk da nuskar da ke hannunmu takwas ya ambata amma a wasu annusar na shi littafin al'izziya ɗin to akwai waɗanda suka ambaci na tara ɗin wanda za mu yi bayani a kansa to al'uduru abinda ake nufi da uzuri alhaidu shine zuwan zuwa zuwan jinin al'ada wanda shi ma yi bayani akan hukunce hukuncensa a baya jinin al'ada uzuri ne misali a jini ya ɗauke ga mace kuma a ƙarshen lokacin wata sallah daga cikin sallolin can da aka ambata kuma sai ta duba abin da ya rage lokacin ya ida fita bai wuce kimanin mintunan da za ta je ta yi tsalki ba ta yi wanka iya abin da ya rage kenan da za ta je ta nemi ruwa ta ce za ta yi wanka ta shirya ko da za ta gama lokacin sallah ya riga ya fita to sallan ta faɗi a kanta sallan ta faɗi a kanta duk da gashi kuma ta samu tsalki cikin lokacin sallar to amma tun da babu damar ta yi cikakken tsalki ta zo ta samu damar ta yi wannan sallah ɗin lokacin wannan sallah ɗin na zaruri bai fita ba a sallan ta riga ta faɗi kawai in sai dai ta hari sallah na gaba to ka ganan tun da ba laifinta ba ne jini na al'ada ɗabi'a ne na bata darasin da muka ambata a baya dole sai in ya zan mafi karanci za ta iya samun koda raka a ɗaya ne misali kila ya jinin ya ɗauke mata kimanin rana ta faɗi ɗan mintunan da suka rage bai wuce kila a samu raka a ɗaya ba idan an cire mintunan su ma tsalkin eh su malika wasu daga ciki sun ce za a saka su to za ta je ta yi tsalki in ta yi tsalki so za ta rama la'asar ɗin saboda haka wannan raka'a guda ɗaya ta jayo mata la'asar haka in raka'a biyu ne haka in raka'a uku ne haka in raka'a hudu ne duk dai la'asar za ta yi amma in sun kai raka'a biyar za ta iya cire mintunan da za ta je ta yi wanka abin da ya rage zai ba ta dama kamin faduwar rana a yi raka'a misali a yi sallah raka'a biyar to za ta yi azahar sannan kuma za ta yi la'asar to nan ana maganar da jinin ya ɗauke abin da ya rage na rana ta faɗi babu lokacin da ko da raka a ɗaya idan ta cire lokacin da za ta je ta yi wanka ta shirya to sallar ta faɗi a kanta Eh, saboda ana yanzu kaga jinin ya zama mata uzuri eh, to wannan shine uzuri na farko da shari'a ta bata tunda kaga ai ba laifinta bane shari'a ta ce in jini ya zo ta yi sallah a gare go wanne fasu to haka shi ma jinin haihuwa shi ma ka ba abin da aka ambata ne ga jinin al'ada eh zama injinin da ta ɗauke to sai ta duba idan akwai lokaci in ta cire mintunan wanka lokaci ko da na raka'a ɗaya ne to shi kenan sai ta in kuma babu to shi kenan sallan ta faɗi a kanta wal kufuru haka shi ma kafirci uzuri ne mutum ne yan musulunta dab da fitan garuri na sallah na wata sallah kila ko azahar ko la'asar ko magarib ko isha ko asuba to sai zan kami ya je ya yi wanka ya abin nan waɗannan mintunan wankan sun canye lokacin ita wannan sallah ɗin ko da zai kammala lokacin sallar na zaruri ya riga ya fita to shi ma ba za a ce ya rami wannan sallar ba duk da ya musulunta a lokacinta eh ya musulunta a lokacinta sai aka ce kawai yanzu sai dai ya hari sallah ta gaba eh kaga anan shi ma kafirci ya zamo ya zamo uzuri ko wasu malamai sun tattauna suka ce hikimar haka don a kwadaitar da shi zuwa ga musulunci din wasu kuma suka ce don a nuna masa kimar musulunci din cewa musulunci ba addini ne na tsanani ba an gane yawwa hatta abin da aka ɗora maka in aka samu uzuri to za a ɗauke maka wasu ba da ƙurciya shi ma yaro kamin ya balaga kaga ai sallah ba wajibi bace gare shi to yana nan sai ya ga alamun balaga daga cikin alamomin balaga ko mafalki ko bayyana gashin mara ko bayyana geme ko na hamata da sauransu waɗannan alamatul bulugi da malaman fiƙihu ke ambata to ko da kila ya ga wannan mafalkin kila ya kwanta dai baccin rana ko da ya tashi dab da faduwar rana sai ya gaya mafalki mafalkinsa na farko da shi ba sai ya duba in zai je ya yi wanka a samu ragowar ko da raka a ɗaya ne to sai ya yi la'asar in kuma ya zan ko da zai je ya yi wannan wankan na wannan mafalkin da ya yi ba za a samu ko da raka a ɗaya ba to wannan sallar ta faɗi ta wannan yinin gaba ɗaya ba zai rama a zahar ba ba zai rama da asar ba yanan kaga kurciya ta zama masami duk da wasu malamai sun yi nakadin wannan magana ɗin cewa to ai ba buƙatar kawo asiba kurciya saboda al'asulu dama shi yaro sallah ba toje ba a kansa ba kamin ma ya balaga ɗin to bai buƙatar kuma a ce a kawo shi cikin kuma layin masu uzuri shi bai ma kamata a sashi ciki ba tunda asalin dama kuma shi uzuri ana maganar wanda aka neme shi al'asulu abin wajibi ne a kansa amma sakamakon bujirowar wasu abubuwa to sai aka yi masa uzuri to shi kuma yaro gaba ɗaya shari'a ta ce sallah mun karanta a baya sallah ba mi ba dole ne a kansa ba ko illa dai kawai an so yayi idan yayi ba laifi e to shi yasa wasu malamai suka ce ambatonsa a cikin ashabul azari to wannan majazan ne la hakikatan e wal jununu da hauka shi ma uzuri ne mutum ne mahaukaci to ana nan sai Allah ya bashi lafiya daidai lokacin sallah daga cikin salloli kila ce rana tana batun faduwa to shi shi ba sai ya duba ya gani an gane yauwa in dai musulmi ne kaga shi ba buƙatar wanka kawai sai dai a yi maganan ah, alwala da sauransu to sai ya duba lokacin da ya rage kafin rana ta faɗi yana ba shi dama ya yi arwalla bayan arwalla abin da ya rage ana iya samun ko da raka a ɗaya ne in ana samu shi kenan sai ya rama mi la'asar haka in ana samun raka a biyu haka in ana samun raka a uku haka in ana samun raka a hudu don la'asar zai yi. amma in ana samun kamar raka a biyan to zai yi azahar zai yi la'asar amma in ya zan kamin ya yi alwala ya sa sutura an gane ranar ta riga ta faɗi to duk sallolin kuma sun faɗi a kansa an yahi masa eh to kaga haukanan ta zama uzuri wal ijma'u haka suma wanda yake da farfadiya sai ya suma ko aljanu suka shafe shi sai ya some ko da ya farfado cikin darurin sallah to shi ma sai ya duba in yana samun dama ya je ya yi alwala a samu ragowar ko da raka'a ne to sai ya rama la'asar haka ana samun raka'a biyu ko uku ko hudu duk la'asar zai yi amma in ya kai raka'a biyar to wannan ɗayan raka'an ta jawo masa azahar sai ya yi azahar sannan ya yi la'asar shi ma dai kamar mahaukaci ne wannan na bakwai sai bacci mutumin da bacci ya share shi bai falka ba ko bai samu mai tada shi ba ko da ya falka a sai mi sai cikin darurin sallah ko wataƙila ma lokacin sallan ya fita eh to shi uzurin da aka yi mai shine ba za a rubuta masa zunubi ba a gane tunda an samu nassi daga annabi cewa wanda ya yi bacci daga sallah ko ya manta to lokacin da ya tuna ko ya falka to ya rama wannan sallah ɗin shine lokacinta Eh, amma su waɗancan da aka ambata kaga duka ba zancen ramawa gare su Eh, to shi uzurin da aka yi masa kawai ba za a rubuta masa ne yau tunda ba wai da gangan ne ya bar sallah ɗin hamma kutari ya fita yawwa sai dai in kwanan na ganganci ne wa ba haka ba kila da ganga ya sha maganin bacci eh kuma ya san zai sa ya bacci sosai kuma ya ce wai ka a tada shi kasa irin masu wayannan ka'idodin ai shi iya kwanta wai kar a tada shi eh to wannan malamai sun ce bai da uzuri eh tunda kaga shi da gangan ne kenan ya san sallar za ta zo mai cikin bacci kuma ya ba da umarni ya ce wai kar a tada shi Eh, me yasa da ba aka shara ta kira zalla ai da a tunatar da mutane mai bacci ya tashi wanda ya rabkana a tunatar da shi wanda ke wani aiki shi kuma ya dakatar da aiki ya zo ya yi shirye-shirye sai a gabatar da sallah eh to ka'ida in za ka yi bacci kana jin bacci lalura ne sai ka sa alam ko kuma ka ce ka wakilta wani wane in time sallah ya yi tada ne wannan shine wajibi amma ka ce kar a tada kai ko ai ba a tada shi a tunda yana bacci to wannan ba daidai bane sai dai in yana da wata lalura ta rashin lafiya likita ya ce masa to ana buƙatar ya yi bacci na awa kaza eh to wannan kaga shi haƙinsa sai ya yi jam'i ko yawa in ya tashi a in lokacin ɗayan sallan ya zo to sai ya haɗa sallolin in kuma da ta farkon da ta biyu ba wanda ya zo sai ya kwanta sanda ya tashi sai ya rama sallolin ko da lokaci sun ya fita babu laifi saboda shi yana da uzuri daga likita amintacce cewa ana buƙatar ya yi wannan baccin eh kenan kaga ba ana magana bacci na hutu ba eh an gane yawa shi sai dai in ya same ka ka kasa tashi ka kasa mai tara kai yawa to lokacin da ka falka sai ka yi mi sai karama ko? to haka nan wani siyanu haka nan mantuwa Eh, shi gaba ɗaya sallar ta fita a zuciyarsa Eh, can yana can yana sabgarsa sai tuna a ai ban yi sallar asuba ba kuma ga sha ayi la'asar Eh, ta tunda mantuwa ne ba komai rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana to shi uzurin da aka yi masa amma shi an samu nassi zai rama to su su biyun nan da wanda ya bacci da wanda ya manta to duka za su rama uzurin da ake nufi ba za a wai rubuta musu zunubi ba saboda ai ba da gangan suka yi ba ko Eh, na tara da suke karawa wasu da suka zo a wasu nusakh na ita al'iziya wasu bugun sun kawo shi shine al-gafla rabkana eh an gane shi ma wani nau'i ne na mantuwa eh abu ne ka san da shi amma sai ka rabkana sakamakon wasu abubuwa da kake ciki eh to shi ma dai ba laifi eh san daga fala din ta gushe to shi ma sai ya rama shi ma uzuri ne eh to wannan su ake kira da al'a'azaru guda tara duk wanda baka ji an ambata ba uzuri bane da zai sa a jinkirta sallah an gane eh waɗanda su ake kira al'azaru shari'iyya eh to in kana cikin su kana da uzuri in baka cikin su baka da uzuri ka saba ma Allah kenan ko eh na'am na'am
kamar ina son yantan bayani a ga wani level na'am sallah ga zama wajibi ga yaro na'am
a la'akari da wannan maganar da cewa ku umarci ɗiyanku su yi sallah suna shekara bakwai idan sun kai goma ku shige su eh inda kaga yin wajibu, kaga kamar wani hukunci ne idan ba su yi din ba na'am shi ne nake tunanin ga kuma yanzu wannan magana su ba a za a yi a ɗan yi hamarizing don su ya zama na mun gano wannan labin sallah ta zama dole ga
to akwai saɓani wasu sun ce shekara sha biyar wasu sun ce sha bakwai eh sai ya danganta daga da akwai wanda yana iya balaga tun sha biyar ɗin wani kuma sai ya kai sha bakwai
alami abin da abin nan fantastic na wannan inda sun haka goma da aka ce a duke su eh
kamar dukan saboda ne saboda ya zama wajibi ne gare su ko ko ai mun yi karatun ko eh mun yi sha'awa eh ai bayani sosai shi bugun na ladabi ne ake don a nuna musu mahimmancin sallar ba don tana wajibi ba yaro har ya kai shekara goma sallah ba dole ba ne eh kawai dai shi yasa ai muka ce muka faɗi hatta yanayin bugu eh aka ce ba mai sa rauni ba kar a fitan masa da jini balle a karya mai jiki da wani kashi da sauransu kawai dai dan bugu ne da za a na irshadi ne kawai don ya eh, san mahimmanci saboda na yana dab da balaga in an ka bari ya balaga bai saba da sallan ba to akwai matsala eh to bugu ne na ladabtarwa kawai don su saba kwarai da gaske a darasi na nawa mun kai bayani malam Subhanallah. ba wanda ya rike eh 27 ka kiyaye da yawa adibigo to ba damuwa eh to bu- bugu ne na tar- na ganin kamar 28 ko da tara ko mu yi bayani wa yudrabu ala tarkiha darban ghayra mubarrihin idza balaga 10 sinina eh to na lalatarwa ne kawai eh amma in ya balaga bai to shi wannan ba batun bugu bane batun kisa ne eh za a bashi alkali zai bashi kwana uku ce to lallai tun da ka balaga nan da kwana uku ka je ka gyara wasu kuma malamai suka ce a kwana ukun ya yi yawa Eh, wannan sallar da ake ciki to ita za a ce bai tabbatar da ya yi ta kamin daruri ya fita da misali raka a ɗaya in bai yi ba kawai sai a sare mai waya a kashe shi eh eh eh eh na'am duk da shi yamma an shaida ba sa yi gaskiya ne yana yi Mm. Mm. Mm. sosai ku yana ciki ai duk wanda bai tsayar da sallolin nan gaba ɗaya ba to hukuncin shi hukuncin kisa ne muddin ya balaga
wa'adda alhakin Mm.
wada ma alkali ko wada ma hukuma cewa wani bai san to kamar mai unguwa mai unguwa shi adda wannan haƙƙin sai ya kai suna dai alƙali ce to wane da wane a unguwa ta ba A, ko yanzu ko yanzu ana yi ko yanzu ana yi tunda duk wanda ya ce shi musulmi ne to kamar ya yi yarjejeniya ce cewa abinda musulunci ya dora masa zai yi saboda haka alkawali na yi in kuma bai cika ba shi kenan ana balai muna ce ba an kaddamar da shari'a yawwa kwarai da gaske akwai ta akwai ta tsaye take kuma sosai kuwa tana aiki kawai dai lahin masu unguwa ne sai su ya kamata su abin nan Eh, sai sai a ɗauki mataki Eh, don asalan ai bai kamata a bar mutum a unguwa an san bai sallah ko ba a ja baki a yi shiru ba wannan ba daidai ba ne eh eh daga ake na waɗanda za a kashe suna da yawa to a inda ana aiki da shari'a duk sauran za su gyara eh yana cikin hikimar da ya sa shari'a ɗin ta kawo wannan saboda wani in ya san in bai yi tun da dai ka yadda da to don me da baka yi da abin nan ba wani wahala gare shi ba ba wani ishu ne na kuɗi ba ka ce ba ka da hali ba wani aiki ne na ƙarfi ba aka raba kalla abu ne wanda kana iya yi hatta ma ba ka da lafiya shari'a ta ce ka yi yadda kake iyawa to mene ne babu wata wahala a ciki kawai sharri shaidan ne da rashin ai shi yasa shari'a aka ce tun yana bakwai din a dan saboda sallan in ba a saba ba wa innaha illa alal khashi'ina to wannan shine in baka saba da ita ba to akwai matsala a ce wai sai sanda mutum ya balaga wai sannan na za a ba- za a dinga yi mai magana ya sallah akwai matsala gaskiya eh lalle haƙƙin masu unguwa ne eh su duk wani wanda yake yanki ne sai ya rubuta sunan shi a abin nan sai ya tura Eh, kamar yadda an kama barawo za ana hannanta shi ga hukuma to ai wanga gara barawo da shi Eh, tun da shi dukiyar mutane ɗaya ta haika ɗauka wanga shi ko musuluncin ne bai yi gara barawo da shi eh tun da shi shi yanzu kaga bai yi kuma zai lalata ɗayan wasu ko ba a samu haka nan Haka. To. shi dai na yin du- shi sai dai ya raba ka da dukiyarka ko ya kashe ka in ɗan ta'adda ne Eh, to kuma ai gara gara asarar rai da da dukiya da asarar imani eh wal fitnatu to ka gani al fitna na ashirk eh to Allah ya sawwaka Allah ya babu ikon gyara sai a yi ta dai nasiha matasa lalle musamman kuma da budare yan mata a ga mafi yawa ba su ba su tsaye da sallah sai sun yi aure Eh, to sai ka ga sai ka aure yarinya sai ku yi ta rigima saboda bata saba ba bata saba ba sai ku yi ta rigima Eh, in ba ka yi tsayin daka ba ma ba kowace sallah za ta yi ba dai ai rashin sa'a ba ka yawan zama kaga irin wannan ka dinga bincika in ka ga la'asar ta yi ka kira kin yi la'asar kin yi azhar kin yi magariba eh kin yi isha'i dole ana bincike ko da baka gida eh saboda suna da rauni ko ba haka bane to amma haka dai ka ja baki kai shiru to wannan matsala ne ba eh ku anfusakum aka ce wa ahlikum nara to bayan kai kayi din to fa sai kuma ka kula da na iyalinka eh saboda duka lahira biyun za a tambaye ka bayan an gama da naka sai a ce to ai akwai fayil na iyalinka su ba da na 'ya'yanka da waɗanda kake kula da su Ai, akwai matsala fa ba Mm. Allah ya sa waye lafiya to faslun bala yace haza faslun yajibu alal mukallafi ya zama wajibi ga mukallafi shine baligi mai hankali qada'u ma fatahu ya rama abin da ya kubuce masa min as-salawatil mafruda daga salloli waɗanda aka fallanta murattabatan kuma ya ranka su suna abin jerantawa wadda a farko ya fara yin ta sannan mai bi mata sannan mai bi mata eh nan yana magana da ko dai shi wancan wanda ya manta ko kuma wanda bacci ya kwashe shi ko wanda ya barta da gangan to su uku din nan shi ne yake nufi a nan a gane shi ne yake nufi da almukallaf yawwa duk da akwai kauli na ibnu habibin da Abdu- ibnu abdussalam su sun tafi kan cewa wanda ya bar sallah da gangan ba zai rama ba Eh, sai dai ya sake dawowa musulunci don ya yi ridda Eh, ba wai batun ya rama ake ba Eh, su a wurinsu sallah ɗaya in mutum ya bari to ya ya kafurta suka ce ba wani ranko kawai sai dai ya sake jaddada musuluncin shi sai ya gyara nan gaba Eh, to kaga eh ni na yi sau na yi sau ba da ni eh gaskiya in dai daga nan ka bar sallawa in dai da gangan a babu lallai su in dai da gangan baka cikin ashabul azari ɗin can da aka ambata eh to ba musulmi ba ne ibnu habibin ɗaya daga cikin manyan malamai na malikiya da ibnu abdussalam duka abinda suka tafi a kai kenan wa shine mazhabul imami ahmad shine ikhtiyari na shekul islam ibnu taimiyya su ibnu al-qayyim Eh, shi yasa ibn al-qayyim a kitabu sala na shi har yake raddi ga waɗanda ke cewa wanda ya yarda da sallah alkali ya ce ya yi bai yi ba in an kashe shi an kashe shi a matsayin musulmi ya ce wannan magana akwai rauni cikinta Eh, ba daidai ba ne ibn al-qayyim ya ce ta yaya za a yi ya yarda da sallah addini ce kuma ya zaɓi kisa akan barinta akwai alamar tambaya ya yarda da sallah sallah ce kuma an ce in bai ba za a kashe shi kuma ya yarda a kashe shi din kuma ya ƙi kuma har yanzu sallan nan na nan a zuciyarsa Hmm? babu ta ko ba haka ba kowa da ya sayar da ɗa'adun yake tsoron kisa amma kuma wai ya zaɓi a kashe shi da ya yi sallah wai da ya sallah ya ce kuma wai a ce wai har yanzu yana nan musulmi ya ce an kashe shi yawwa an kashe kafiri ko bulala mutum bai so ko ko bulala bai so eh to karka ji an ce wanda ya bar sallah da gangan bai rama ka ɗauka wai ya sha su ba suna nufin ba ya bar fa musulunci shi yanzu ba bai cikin da'irar musulunci ba ya ana nufin ya sha kawai ba ya zai- ya jaddada kalmar shahada tunda ya iya tsakanin shi da Allah kawai ba sai ya je an bashi ba dama amfanin kafiri ya je saboda na farko bai saba ba bai iya ba zai iya furta ta ba daidai ba Hmm? kuma wannan ya zamo shaida ga yan uwa su fahimci cewa da- to shi kuma kawai zai jaddada ne tsakani da Allah sai ya bayyana wa mutane to jama'a an samu matsala amma dai na gyara kaza kaza ga Allah." Eh, sai su ci gaba da ɗauka ce a matsayin musulmi shi ke Eh, to to wannan shi ne to dole dole a gyara gaskiya sallah ba abin wasa ba ce eh to shine mala yace qada'u ma fatahu ya rama abin da ya kubuce masa min as-salawatil mafruḍa da salloli da aka fallanta murattabatan kuma zai rama su a jere wadda a farko ya fara yanta sannan mai bi mata sannan mai bi mata fi ayi waqatin kana a kowane irin lokaci ya kasance shi ranko kowane lokaci ana yin sa inda na farilla ne hatta lokutan da aka hana salloli na abin nan na nafila ko da rana za ta faɗi ya tuna da ana bi da wata sallah to lokaci ya tashi ya yi ta ba zai ce a tun da rana ta dushi faɗuwa bare in bari ai sai a'a san da ya tuna in gane ko lokacin mi to ka gani waya jibu yana wajaba tartibul hadirataini ya jela- ya- a jeranta halartattu guda biyu duk sallolin da suka halarto a wani lokaci almushtarikataini kuma waɗanda suka yi tarayya su biyu fil waqti a lokaci to wajibi ne shi ma ya jeranta su ma'ana hatta waɗancan alfawa'id kila ana bi ne sallah guda biyar Eh, to mun faɗa wacce sallah ta farko a karatun da ya gabata Hmm? Az- to sai ya fara da ita sannan sannan yawwa a gane to haka zai kawo su a jere to haka waɗanda ake cikin lokacinsu kama a zahar da la'asar ko magariba da isha to su ma dole a kawo su a jere a fara yin azahar sannan la'asar a fara yin magariba sannan isha an gane yadda dai suke a tsaren nan to ka bar su haka nan. haka shari'a take bukatan ka zo ka zo da su eh kuma mun faɗa cewa ai da azhar da la'asar akwai inda suka yi ishtiraki ko akwai inda suka haɗu haka ita ma magariba da isha'i fa in khalafa in ya saba sai ta gaba sannan ya ta farko misali ana bi ne azhar da la'asar to da yazo ko kuma bai yi azhar ba bai yi la'asar ba eh sawa'un a lokacin su ya wuce ko ko ana cikin lokacin su duk ɗaya ne to sai ya la'asar sannan ya azhar ko ya isha sannan ya magariba wanda kaga azhar ita ce farko sannan la'asar magariba ita ce farko sannan la'asari wa isha'i to a ada saniyata abadan to ya sake ta biyu na wacce ce ta biyu wadda ya fara yi isha'i yawwa na la'asar ya yi sannan ya yi azhar azhar to yanzu sai ya sake maimaita la'asar ta farkon ba ta yi ba eh ta farkon ba ta ba ta yi ba tunda ya gabatar da ita alhali kuma haƙƙin ta me yi a jinkar yawwa dan yanzu kaga in ya sake ta to yanzu kaga azhar din ta koma ta me ta biyu ta farko ta zama ta farko yawwa to haka ya yi isha'i sannan ya magariba Mm, to ya sake isha'i na ita magariba tana nan Mm, lahiya da ya sake isha'i din ya mayar da magariba ta ta farko ta farko kaga ya zo da ya zo da tartibi ko Mare.
ya zo da tartibi ba matsala to shine a'ada as-saniyata abadan na wa yajibu yana wajaba taqdimul fawaiti ka gani su ma kubutattun salloli wajibi ne a ainihin gabatar da su na alal hadirati akan sallah wadda ta halarto na
ya zo zai yi sallah wadda lokacinta yana nan sai tuna to ai ga wasu salloli ana bin shi kuma su har sun riga sun wuce Mm,
to ya dakantar da ita hadira din nan ya je ya biya bashin da ake bin shi sannan ya zo ya alhadira ko mm, wa in kharaja waqatul hadira ko da ko kamin ya gama rankawa eh to amma wannan malamai suka ce dole sai in sallolin sun haura biyar ko hudu mm, sabanin malamai mm, an gani mm, yawwa eh ba su haura biyar ko hudu ba na eh waɗanda ake bin sa kenan Mm, su alfawait din nan kenan ce wanda yayi waye jibu taqdimul fawait to ko dai sallah hudu ko sallah biyar mm, ya zo zai yi sallah sai tuna ana bi ne salloli hudu ko biyar mm, kuma kowace su lokacin ta ya fita mm.
to wannan sallar da zai yi ya dakatar da ita sai ya je ya biya waɗancan an gane ko da ko biyan su zai bayu ko da zai gama ita wannan hadara din ta fita Mm, ina fatar an gane na yawwa tun da kaga biyar din ko hudu din ya sira ne ba su da yawa amma in sun haura biyar Mm, kila sun kai shida ko bakwai ko takwas ila akhirihi na yawwa to tun da sun yawa in sai ya fara da alhadira na eh in ya kammala ta to sai ya koma gefe ya yi rankwansa Mm, ya rama waɗancan sallolin na to shine gashi nan zai fashin baki a kai sai ce malam tazid ala khamsi salawatin Mm, inda zai gabatar da alfawa'id in ya zamo ba su haura sallah biyar ba mm,
fa in zadat alaiha in sun wuce sallah biyar ala ahadil qaulaini bisa ɗayan zantuka guda biyu almashhurai ne waɗanda suka shahara eh da akwai saɓani wurin malamai mm, eh shin yasirul fawa'id biyar ne ko hudu wasu suka ce raka'a biyar ne wasu suka ce raka'a hudu ne kuma duka zantukan mashhurai ne na'am
eh sallah afwan wasu suka ce salloli biyar ne wasu kuma suka ce hudu ne na'am to dukkaninsu kuma sun shahara mm, an gane na'am to shine sai ya fara ambata ɗayan ƙaulin mm, cewa in dai ba su haura sallah biyar ba in kuma sun haura bisa ga ɗayan zartukan malamai to ga jawabu sharɗi can gaba quddimatil alhadiratu sai a gabatar da alhadira din idza daqa waqtuha in lokacin ta ya kunci ah, to sai ya gabatar da ita Eh, kuma haka nan au alal arba'i ko kuma ya zan sallolin sun haura sallah hudu shi ma alal mashhuril akari shi ma bisa ga zance wanda ya yi shuhura eh saboda haka cikin malikiya ko din suka ce yasirul fawaiti sallah hudu ne mm.
kina a wurin su in sun kai biyar sun zamo eh Allah sai ya yawa kasirul fawaiti kenan ko mm, su kuma suka ce sallah biyar shine yasirul fawaiti kina a wurin su sai sun kai sallah shida sannan aka samu kasiru alwaid eh to ko ne dai ka dauka ba laifi na'am don ko ne akwai shi a mazhaba kuma ana fatawa da shi mm,
ko ne ana fatawa da shi a gane ko ne ana fatawa da shi to shi yasa a sheku abdullahi yake cewa a hal arba'un wa hamsuha khilafu na'am ya ce shin sallah biyar su ne ya siru alfawa'iti ko ko biya- eh, hudu mm, to shi da ya ce akwai saɓani na ainihin malamai ya ce amma wa arba'un wa sittuha itilafu mm, amma an samu haɗuwan kan malamai cewa sallah hudu to yasirul fawa'iti ne mm.
shida kuma kasirul fawa'iti ne Za a yi ittifaqi su an ittifaki a kansu na'am eh in dai sallolin da ake bin ka hudu ne na'am to ba su da yawa dole sai ka gabatar da su sannan mm, alhadira na'am in kuma sun kai sallah shidda to shi ma an samu ittifaki cewa sallolin sun yawa mm, sai ka fara yin wadda lokacinta ya zo sannan sai ka rama su kenan ina saɓani yake cikin hudu hudu eh eh cikin hudu hudu da biyar waɗanda eh
a eh cikin biyar dai an adasa
da hudu da biyar su ne saɓani tun da wasu sun ce biyar wasu sun ce hudu yawa kaga su kuma waɗancan an samu me ittifaki na malamai ko Mm, yawa tsakanin hudu da shida na'am yawa shi hudu ai ittifaki kan cewa yasirul fawaiti ne su kuma shida ai ittifaki cewa kasirul fawaid yawa lalle to inda ina sabani yake kenan hudu da biyar
hudu da hudu da biyar duka ne to to wannan wannan shine shine abinda su malamai suka tafi a kansa na'am Eh, amma wasu ba zahib sun tafi da wasu daga cikin almajira al'imamu malik sun tafi kan cewa a'a kana da zaɓi mm, Eh, misali in ka- in ka zo za ka yi sallah sai ka tuno da ana bin ka wata sallah kuma lokacinta ya wuce to kana da zaɓi ka yi kowace ka- ka ka fara da kowace mm, in ka ga dama ka fara da ranko mm, sannan ka yi ada'i in ka ga dama ka fara da ada'i mm, sannan me eh to shi ba wannan kaula akwai shi amma dai ba mashhuri bane na'am eh amma akwai shi a mazhaba cewa duk wanda kai ta yi na'am an nakalto shi daga almajiran wasu daga cikin almajiran shi al-imamu Malik din to duka dai zantukan guda uku kowanne mutum ya doka yi so da haka ana bin ka sallah an gane kana da damar sai ka duba nawa ne in sun kai shida shi aka samu ittifaki ko to sai ka fara da wadda ake ciki sannan ka gama ka me yawwa in kuma hudu ne an gane yawwa to shi ma sai ka fara da me Hmm? sai ka fara da su yawwa sannan sai ka me karanka karanka su kuma kana da daman ka ɗauko wanne mm, ko da sallah ɗaya ce su a wurinsu ake bin ka mm, to kana da damar ka fara yin alhadura sannan ya yi kai alfa'ita kuma kana da ka fara yin alfa'ita sannan ka yi alhadara alhada Eh, amma shi ba mashhuri ne a mazhaba ba amma dai akwai shi na eh to wanda shi ne eh kace to so kaga ikhtilaf
to ka san dama in babu nasi ga mas'ala dole sai a yi ta na a yi ta samun saɓani saboda ijtihadi ne kowa yake ta ƙoƙarin yayi na eh tunda mas'alan ba ba nasi a kanta na to shi yasa aka samu wannan saɓanin na amma dai shi malam mai al'izziya biyun nan da ya kawo su ne mashhurai na eh to shi ne yace idza daqa waqtuha Mm.
amma inda zai gabatar da alhadira in ya zan lokacin ta yayi kur- kunci kenan mafhumin zancen sa in lokacin ta yayi yalwanta mm sai ya fara da mi da alfawaid yawwa ma'ana yana iya gama su kasirul fawaid din can ko sun kai shida ko sun kai shida ya kammala su kuma lokacin ita wannan bai fita ba mm to sai ya fara biyan su sannan ya dawo yayi yawwa kenan inda zai gabatar da alhadira a wurinsu sai in ya zan lokaci lokaci ya riga ya yi kunci na Eh, to su waɗancan dama lokacinsu ya fita ba yadda za a dawo da su mm to sai a yi mintenin ɗin ita wannan Eh, ita ba kar abin ya zabo kar ranku ya zabo biyu na
eh na to wannan shi ne Allah ya saka musu da alheri amin eh sun yi kokari mm
to nan za mu kwana insha Allah darasi na gaba sai a tashi wa man zakara fa'itatan mm
fi waqtiyatin nan kuma bai tuna ba sai da ya fara wata sallah da sallah eh to ya lamarin yake wa eh can duk bayanan da aka yi ana magana ne in bai fara sallah din ba mm to shine zai bi waɗannan hanyoyi na eh dan malam ya uzurin samun fa'ida har guda kuɗi ko biyar ko shida eh mantuwa ko bacci ko gafala kila ya yi kwana ya yi sati yana bacci bisa ga wata lalura eh eh ba shi ba wannan uzuri an ce to to kilo kilo wani magani ya sha kilo wani magani ya sha eh ko kuma a haka kawai ya manta eh ko ya gafala ne eh sallah ne guda gaba sallah ya riga eh ana ana samu ana samu sosai ku Qur'an.
ana samu shi gaba ɗaya a yini ba sallar da ya ko ba wanda ya tuna Lahi- eh hankalinsa kwanci Eh, yanayi ne kasa akwai a akwai ai masu rashin lafiya na mantuwa eh akwai masu akwai ɗaiɗaikun mutane waɗanda su mantuwar tasu ta zan ciwo to su irin hakan na samunsu Mm.
eh zauna karatu a kowane lokaci eh da wani mutumin jega eh shi yin karatu yana da mata biyu eh to in ba an ɗauko wando eh an ka aza ta ba eh bai bai iya gane ina ne ba ya ba ya ke gani kwarai ku sai ina ta mamaki akwai waɗanda a haka akwai wanda ya ce min shi in sa ya ta waye to in dai yamma ta yi sai ya tambaya wai wani gida yake gida mata uku gare wai sai ya tambaya wai ina zai kwana in ba su sun ka faɗa mai ba shi ba zai iya gane ba ya mance inda ya kwana jiya Eh, to kaga irin wannan zai iya manta sallar yidi ko ba haka ba Eh, don wannan ba abu ne wanda ba zai zo ga kwakwalwa a ce kabata kai abu je je kuma kabata to shi ya ce kullu haka yi ce wannan gida ne ma sai an tuna mai in ba haka ba sai dai ya dawo da daddare ba ba ba ce ne ba sai dai an bugo bi an ce ba a kawo ce ba ne ba Ta.
haka yake ban labari ya taimaka mai da addu'a Allah ya ba shi lafiya to ana samun ire-ire wayannan mutane eh ka ku waɗanda abubuwa ai bai kamata ana mantawa da su ba ko ba haka ba kai eh Qur'an.
eh wanda ya ga wahala da yake na sallar isha'i ba eh sa'a ta waye eh ya yi wasu sallolin eh har wata su isha'i ta yi mm har ya kwanta dai sannan ya kuma da ya isha'i ta ba Mm.
ya san waɗanda sallolin da ya yi to sai ya sake su gaba ɗaya a wani kauli eh in ya fara yin bashin sannan ya zo da waɗannan cikin masu cewa kuma yana da damar ya yi kuma ba sai ya sake su ba kawai ya biya bashin shi kenan eh waɗannan da ya yi suna nan lahiya lau eh to akwai saɓani na malamai shi ba Mm. kowane mai ƙarfi ne gaskiya don kowanne an danganta shi zuwa ga al'imamu malik to in kana da fursa to karama ɗin shi ya fi in kuma abubuwa sun yi ma yawa shi kenan an samu tartibi kowane ya yayi eh eh kowane ya yayi eh amma dai neman lada ɗin ya ya yi ɗin ya sake waɗancan in kuma kila a shiga sun yi mai yawa abubuwa sun masa yawa ba lalle ba ne ma ya iya yin su cikin natsuwa to kawai ya rama wadda bai yi ɗin ba shi kenan sauran sun yi lafiya lau eh kowane su zance ne mai kyau sosai wani littafi ko na
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله